بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddara wasa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna shida ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da goma ga watan takwas shekara ta 2024 miladiya wannan shi ne darasinmu na tara a cikin wannan littafi namu na kitabun tauhid wallafar a sheikh muhammad ibn abdulwahabi rahimahullahu ta'ala a wannan majalisi mai albarka masjidul imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke a wannan unguwa ta ibrahim bako new extension a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen babi na uku a darasinmu na baya wanda shine babul khawfi min shirk babun da ya mana bayani game da yadda ya kamata musulmi ya ji tsoron shirka da yadda muka ji ayoyi da malam ya kawo waɗanda suke tsoratar da mu game da shirka da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ta'ala yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk wanda ya mutu yana yi ma Allah shirka Allah baya yafe masa amma Allah yana gafarta masa abin da yake koma bayan shirka ga wanda ya ga dama annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yana cewa akhwafu ma akhafu alaikum ashirkul asghar mafi girman abin da nake ji muku tsoro shine karaman shirka sahabbai suka ce mecece karaman shirka sai ce ita ce arriya ita ce riya to kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana je mana tsoron karaman shirka ne saboda tana iya zama sila da za ta kai mutum zuwa ga babban shirka daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi girman abin da nake jiye muku tsoro shine riya karaman shirka Allah ya tsare mu da shirka babba da karama yau za mu tashi babi na hudu insha Allah babu du'a'i ila shahadati Allah ilaha illallah wannan babin zai yi mana bayani ne game da kira zuwa ga shaida cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah yadda ya kamata yadda musulunci ya yi kira zuwa ga wannan kalma ta tauhidi da kuma yadda ya kamata duk wani mai karantarwa ko mai kira ya ba da muhimmanci wajen yin kira zuwa ga tauhidi kira zuwa ga tauhidi shine abu mafi muhimmanci da mutum zai yi wajen kira zuwa ga Allah duk abin da mutum ya yi na ibada da addini matukar ya samu tangarda matukar ya samu matsala a babinsa na tauhidi to ranar alkiyama Allah madaukakin sarki ba zai kalle shi da kallo irin na rahama ba abu na farko da ake so mutum ya fara gyarawa na alaka tsakanin shi da Allah shine tauhidi shi sa duk mai kiran mutane zuwa ga hanyar Allah to abu na farko da yake farawa da shi shine fara kiran mutane zuwa ga tauhidi idan mutane suka samu tauhidi tauhidi ya tabbata a zukatansu kadaita Allah da bauta ya tabbata a zukatansu kyaman shirka ya shiga zukatansu yadda ya kamata to a wannan lokacin shine za a gaya musu cewa ga dokar Allah Allah ya ce ayi kaza Allah ya ce a bar kaza ko da kuwa an gaya musu Allah ya ce a yi kaza a bar kaza a yi sallah a yi azumi a yi zakka a bar zina a bar sata a bar karya duk sun yi wancan da aka ce a yi sun bar wanda aka ce a bari amma ba su yi tauhidi ba ba su bar shirka ba to wannan abin da suka yi sun yi gini ne akan ruwa kaga ko ba zai taba zama ba sai dai a yi ta wahalan banza Allah ya kiyaye mu malam ya ce wa ƙaulillahi ta'ala da faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce ƙul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin Allah ta'ala yake faɗi yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ƙul hadhihi sabili ka ce wannan ita ce hanyata ka faɗa musu ka ce wannan hanyar da kuka gani na riƙe hanyar musulunci hanyar tauhidi hanyar sunna ita ce hanya ta ad'u ila Allah ta wannan hanyar nake kiran mutane zuwa ga Allah ina kiran ku zuwa ga bautar Allah shi kadai ala basiratin a bisa hujja da dalili ana wa mani taba'ani da ni da duk waɗanda suka bi ni da ni da duk waɗanda suka biyo bayana ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafin shi miftahu dari sa'ada yake cewa ma'anan faɗin Allah da yace ala basiratin ana wa man ittaba'ani ay wa man ittaba'ani yad'u ila Allah kama ad'u duk wanda ya bi bayana ya bi wannan turbattawa yana kira zuwa ga Allah kamar irin yadda nake kira zuwa ga Allah to wannan ita ce hanyar da ya kamata ya rike in dai mutum kira yake zuwa ga Allah to ya kamata ne ya zama yana bin wato gurbin inda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taka saboda shine jagoran duk wani mai kira zuwa ga Allah duk wani wanda zai kira zuwa ga hanyar Allah to yana wato dofano haskensa ne daga hasken annabta daga hasken wahayin da Allah madaukakin sarki yayin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi shine mai fitilan da yake haskawa sannan malamai masu karantarwa suna dofano haskensu daga wannan haske na fitilar shine hasken wahayi sai kuma su haska masauran jama'a wanda ya bi turbansu sai ya rayu a cikin haske wanda kuma ya bijire ma turbansu sai ya rayu a cikin duhu wanda bai san iyakan shi ba da haka Allah ya ce da shi ka gaya musu wannan ita ce hanyata akan wannan hanyar nake kira zuwa ga Allah ina kira zuwa ga Allah nan kuma ala basiratin a bisa hujja a bisa dalili ana wa manitta ba'ani da ni da duk wanda suka bi turbana wa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikin da dai ban zan cikin mushrikai ba ni ba mushriki bane ba kuma na zama cikin mushrikai wato anan galibi duk inda Allah madaukakin sarki zai tsarkake annabawansa daga shirka yana amfani da wannan sai ce misali anan da ya ce wa ma ana minal mushrikin bai ce wa ma ana bi mushrikin ba bai ce ni ba mushriki ba ne sai ce ni ban kasance cikin mushrikai ba bi ma'ana ni ba mushriki ba ne su mushrikan ma kwata-kwata ba ni da alaƙa da su ba ni da alaƙa da su ko ta kusa ko ta nesa wannan ya ɗau mataki mai ƙarfi wajen kore manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga mushrikai da kore mushrikai daga annabi ba ni daga cikinsu ba ni ba su ba na shirka ba kuma na tarayya da masu shirka ba ruwana da su malam sai ce an ibn abbasin radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lamma ba'atha mu'azan ila yaman an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya aika mu'az zuwa kasar yaman annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karkasa sahabbansa ya tura su zuwa ga wannan garin a tura wannan ya je musu wa'azi a tura wannan ya je can ya musu wa'azi a tura wannan ya je can ya yi musu wa'azi irin da yadda za mu ga a misali kungiyoyi na izala kungiyar izala tana yi a lokacin da za a ce an fara azumi a tura wancan malami ya je can ya yi tafsiri wancan a ɗaga shi daga garinsu a kai shi can wancan a ɗaga shi daga garinsu a kai su can annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya fara haka ya aika mu'azu bin jabal zuwa kasar yaman ya aika wannan sahabin zuwa waje kaza ya aika wannan sahabin zuwa waje kaza domin ya je ya karantar da su ya kuma koya musu addini sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda yake cewa mun kasance an hana mu yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowace irin tambaya ta zo a bakin mu ba komai muke zagewa mu tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ba to yi sai ce akwai abubuwan da sukan zauna a ranmu muna so mu tambaya amma yana mana nauyi to sai mu ji daɗi idan muka samu wani daga cikin ƙauyawa masu hankali sai ya zo shi ko ba ƙauye ne shi bai san ma me aka hana tambaya me ba hana tambaya ba daga duk tambayin da ya tattaro mutanen ƙauyensu za su haɗo masa tambaya su ce ka je ka tambayo mana muhammadu sallallahu alaihi wasallama in yayi in sun imani sai ka je ka tambayo mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daka in ya ɗebo tambayoyin duka sai ya zo ya zuba to sai ya zama tambayar wata ta yi daidai da abin da ke cikin zuciyar wasu daga cikin sahabbai amma sun kasa yin tambayar saboda haka sai ya ce sai wata rana wani ya zo cikin mutanen ƙauye sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ɗan saƙonka ya zo mana kaga kenan shi ma annabi ya aika shi zuwa wani gari sai ce ɗan saƙonka ya zo mana sai ya faɗa mana cewa kai ɗin kana raye cewa kai manzon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce gaskiya ne sai ce wa ya halicci sama sai ce masa Allah wa ya halicci ƙasa ya ce mai Allah wa ya halicci waɗannan duwatsun da muke gani ka kafa su a cikin ƙasa ya ce masa Allah ne wa ya halicci taurari da rana da wata ya ce masa Allah ne ya ce to ina roƙonka don girman Allah da ya yi sama da ƙasa ya halicci duwatsu ya halicci rana da wata da taurari tsakaninka da wannan Allah shin da gaske kai manzan Allah ne Allah ne ya aiko ka kaga me yi ma annabi wannan tambaya ya ce dan ƙauye sai ba ƙauyen da gaske ka gaya min gaskiya tunda ka gamsu Allah ya yi sama shi ya yi ƙasa shi ya yi rana da wata ya yi duwatsu tsakaninka da Allah Allah ne ya aiko ka sai ce masa eh tabbas Allah ne ya aiko ni sai ce to bayan nan ɗan saƙonka ya gaya mana cewa a kullum cikin dare da wuni Allah ya wajabta mana salloli guda biyar sai ce ina roƙonka da Allahn da ya aiko ka shin Allah ne ya ce ka gaya mana mu sallah guda biyar to yanzu kaga in dai ba ƙauyen ba in har ka gamsu cewa Allah ne ya aiko shi da gaske duk abin da ya ce maka Allah ya ce ai kuma ai babu musu to amma yanzu yana so ya tabbatar shin wai da gaske to tunda Allah ne ya aiko ka to shin salloli guda biyar da kace mu yi sakon daga wajen Allah ne ko kuma ƙari ne kai naka ya ce e gaskiya ne ya yi gaskiya sai ce ɗan saƙonka ya gaya mana cewa za mu dinga yin azumin watan ramadan a duk shekara sai ce ya faɗi gaskiya sai ce ina roƙonka don girman allah da ya aiko ka ka faɗa min gaskiya allah ne ya ce ka ce mu yi azumi sai ce tabbas allah ne ya ce a ce ku yi azumi ya ce ɗan saƙonka kuma ya gaya mana cewa akwai zakka ta wajibi ta farilla da za mu dinga cirewa daga dukiyoyinmu muna ba matalakawa ya ce ya faɗi gaskiya ya ce tsakaninka da allan da ya aiko ka ka faɗa mun gaskiya allah ne ya ce ka dinga karɓan kuɗaɗenmu da sunan zakka ya ce allah ne ya faɗa ka ya ce ɗan saƙonka ya faɗi cewa ka ce za mu dinga zuwa aikin hajji duk shekara ga wanda ya samu dama haka ne ya ce iya faɗi gaskiya ya ce tsakaninka da allan da ya aiko ka shin allah ne ya ce ka gaya mana mu dinga yin aikin hajji ya ce haka ne allah ne ya faɗa ya ce to in mun yi wannan gaba ɗaya mun gama yin ayyukan wajibi sai ce iya sai ce to wallahi ni dai daga wannan in dai musulunci zan yi to iya waɗannan su ne abin da zan yi a musulunci sallah ba nafila azumi ba nafila zakka ba sadaka ta nafila aikin hajji ne na farilla na gama ba ragi ba ƙari sai da ya juya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la in sadaka la yadkhulanna aljanna in dai har yayi gaskiya ya aikata abin da ya faɗa din nan yayi tauhidi yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi aikin hajji zai shiga aljanna to kaga almuhim shine wannan mutumin ya taso ne ya zo ya ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya aika musu dan sako to irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karkasawa yana je ya tura wancan ya tura wancan wani lokacin a ɗauki mutum su kutum da guda ce an mai da kai nan garin ka ci gaba da zama aikin kaka musu wa'azi aikin kaka karantar da su wani lokacin a ba ma mutum ɗan wani lokaci a ba shi wata ɗaya wata biyu wata uku ya je ya karantar da mutane ya yi musu wa'azi har limamai annabi sallallahu alaihi wasallam yana karkasawa mu'adh ibn jabal yana zuwa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallar isha in ya gama kuma sai ya tafi unguwansu ya je ja su sallah to kaga ga sallan da kai a bayan annabi ga kuma wanda kai a kai ne liman kaga ai wanda yi a bayan annabi dole zai mai da wannan ita ce farilla wannan ta baya wanda ya ja kuma ita ce nafila so in ya gama sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama mutanen can yankin suna jiran sa ya je ya ja su sallah sai tafi idan ya je jan su sallah sai dauko doguwan sura sai wani mutum ya je ya yi sana'ansa ya wahala ya dawo sai samun mu'azu bin jabal yana karanta suratul bakara a cikin sallar isha washe gari da ya zo sai same shi yana karanta suratul fil ya fara karatun suratul fil to ka san su karatun sahabbai ba irin namu bane karatun annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi karanta aya daya sai ya tsaya ya yi tadabburin ayan kafin ya je ayan gaba kaga mu kuma yanzu kana tsayawa da ka ce barin tsayayin tadabburi wani alarama mai zafi zafi zai ce liman ya tike ne sai ya daga ka saboda ba mu saba haka ba to shi da yazo ya gana karanta suratul fil yace to wannan wata sura ce aka ce suratul fil fil giwa kenan ta jiya fa suratul baqara saniya to sai ya auna da hankalinsa ya ga cewa suran saniya ma ta ɗeba awa uku ina kuma ga suran giwa daga ko sai koma gefe yi sallansa sai mutane suka fara tsegumi ka duba mutumin nan ana sallah a jam'i ya koma gefe ya yi sallah ya ce kai bari a yi takurin usu bari ma mu je gaban manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya je samu annabi sallallahu alaihi sallama ya ce to limamin fa da ka sa mana ya dinga jan mu sallah fa yana ɗiban mu da yawa annabi sallallahu alaihi sallama ya kira shi ya ce masa aturidu an takuna fattanan ya mu'az kai mu'az kana so ka zama fitinanne ne mai koran mutane daga masallaci ai ya ishe ka karanta musu wa shamsi wa duhaha sabbi isma rabbika la ala da la uqsimu bi hadal balad wannan ya isa amma ka zabge musu suratul baqara ai baka kyauta ba to kaga a annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan mutumin sai ya ce masa ya ce ya rasulullahi ni fa sallan ma da nayi da wanda nake yi a gida ta nafila wannan gunagunin da kake da kuke kai da mu'azu in kuna jan sallah ni wallahi ban iya shi ba ma'ana bai iya karatun qur'ani ba ya ce wannan gunagunin da kuke ni ban iya ba ya ce to in kai sallah me kake cewa ya ce cewa nake Allah ka bani aljanna ka tsare ni daga wuta ya ce to mu ma duk gunagunin da muke ni da mu'az abin da muke nema kenan abin da muke nema kenan so kaga almuhim shi liman abin da ake so daga wajensa shine kar ya shahara wajen tsanantawa kar kuma ya shahara wajen sauƙaƙawa kar a ce duk wani malalaci duk wani malalaci wanda ba yi son jimawa a sallah in yana neman masallaci to masallacin liman wani to ya kwafsa nan kar kuma a ce mutane kowa yana gudu saboda jimawansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ɗayan ku zai ja mutane sallah fal yukhaffif to ya takaita ya sassauta yace saboda a cikin su akwai marar lafiya akwai mabukaci akwai wanda yake ba zai iya doguwan tsayuwa ba akwai wanda yana da wata bukata ya bari ya zo in aka ja sallah to garin tun yana tunanin sallan sai fita ya koma tunanin kan lokaci ya kubuce masa na wancan bukatan da yake da ita ita amma ya koma gida zai sallah shi kadai to ya tsawaita iya gwargwadon yadda ya ga dama so kaga almuhim anan shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya wakilta mu'azu bin jabal ya ce to ka dinga yi ma mutane sallah anan to shi wannan mu'azu bayan nan kuma annabi ya aika shi zuwa kasar yaman lokacin da zai aika shi zuwa kasar yaman sai ya ce da shi innaka ta'ti qauman min ahlil kitab sai ce da mu'az ka sani zaka je wajen wasu mutane ne wanda waɗannan mutanen suna karatu su ne ahlul kitabi suna karatu Allah ya ce wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay wa qalatin nasara laysat yahudu ala shay'in wa hum yatluna alkitab da yahudawa da nasara duk suna karatu to wannan yana cikin usulubi da duk mai karantarwa zai yi shine dole sai ka lura da suwaye irin mutanen da zaka je karantar da su sai ka kula hanyar da yanzu zaka bi ka karantar da wanda bai taba karatu ba ya sha bamban da hanyar da zaka karantar da wanda ya yi karatu ko da na boko ne har ya zama dakta ko profesa inda zaka bi ka karantar da shi ba irin na wanda bai taba karatu ba wani sai ka ɗan samu ma makaman aiki akan fil ɗin da yake karantawa ya fahimci cewa shi kai ma kana shigowa ana damawa da kai to daga nan sai fahimci cewa ashe a abin da kake karantar da shi ashe abu ne mai kyau saboda haka sai ka lura sai ka fahimci suwaye mutanen tukunna wani irin mutane ne yanzu karantar wanda za mu yi a nan a cikin gari in mun koma in mun shiga cikin ƙauye wajen maguzawa ba irin wannan karantarwar za mu yi ba saboda yanzu ku yanzu mun zo mun taru a nan abinda dama kuke son ji ne za a zo a karanta a karanta tauhidi a ji daɗi a tashi a watsi amma yanzu mun shiga wajen maguzawa sai ka yi awa uku kana fahimtar da shi Allah ɗaya ne ya kasa fahimta sai ka yi awa uku kana so ka fahimtar da shi Allahn da ya sama da ƙasa guda ɗaya ne ya kasa yadda ya kasa fahimta ya aka yi aka samu Allah ɗaya to wani ma shi yana da aƙidar cewa shi ɗan mulahada ne shi shi dan addahariya ne fahimtar su ma ita ce ma babu ma Allah ma gaba daya kawai kowa ya zo duniya ne bisa cin kashin kansa haka kawai neca ya kawo ka saboda haka kawai lokaci ne in ka jima ka jima a duniya kaga cewa ka gaji sai ka canza wajen wata rayuwa to kaga jaririn da ya zo duniya yau ya mutu ba shi yaushe ma ya bugu a duniyan ballan da na har ya gaji da rayuwar duniya kaga sai ka lura da yanayin kalan mutanen da yanayin irinsu in ka je aka ɗauki yanzu karantar wanda muke a nan muka je muka ɗauka muka ce mun je mu yi shi a wajen maguzawa ba za su fahimce mu ba ba za su fahimce mu ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka san irin mutanen da zaka je wajen su ka san irin mutanen da zaka je wajen su wani wani lokaci akwai wani daga cikin makarantunmu na boko higher institutions a nan cikin garin bauchi da suka gayyace ni wata lecture da suke karshen wata ne ina tsammani ko duk shekara wanda ya zama wakilinsu tsakanina da su sai ke ce mu wai da yake makaranta ce ta a irin makarantu na da suke da alaka da health sai ke ce mu in kaje laccan da hausa ce amma duk bayan kalma biyu ɗaya biyu na hausa sai ka jefa turanci ɗaya biyu na hausa sai ka jefa wai wato su ba za su fahimci cewa ka kai ka yi musu lacca ba sai kana iya jefa turanci a cikin a cikin laccan da kake musu in kana zuba tsagwaron hausa wai kallon ba kauye za su yi maka sai kana yi kana jefa musu turanci to kaga yanayin kalan mutanen in har ya tabbata haka suke to sai a tafiyar da su a haka ina fatar muna fahimta sai a tafiyar da su a haka a yadda suke din to shi yasa annabi sai ce wa mu'azu to zaka je ka samu wasu mutane wanda sun yi karatu ma'ana ba jahilai bane su abinda zaka gaya musu nan sun karanta shi tun a baya sun sani saboda haka falyakun awwala ma tad'uhum ilai abu na farko da zaka fara kiran su zuwa gare shi shine shahadatu Allah ilaha illallah ka kira su zuwa ga shaida cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah abinda za ka fara zuwa ka kira su da shi kenan domin suna karatu alkur'anin da ake saukar mana ma suna karantawa tun a wancan lokacin shi yasa adiyu bin hatim sahabi ne kafin ya musulunta ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata aya da ta sauka a cikin qur'anin ku ta yi bayani akan yahudawa da nasara mu kenan ya ce wannan ayan ba gaskiya ta faɗa ba ya ce to wace aya ce wannan ya ce Allah a cikin ƙur'aninku ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah cewa wai mun riki malamanmu da masu bautanmu a matsayin ababen bauta koma bayan Allah muna bauta musu koma bayan Allah wal masih ibn maryam da annabi isa dan maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida ba umulce su ba sai su bauta ma Allah ubangiji guda daya sai ce to menene kuskuren a ciki sai ce mu ba bauta musu muke yi ba ce to ba ku bauta musu ya ce eh ya ce a to su malamanku ba su ganin abin da Allah ya ce halal ne su ce muku haram ne kuma ku bi su ko kuma Allah ya ce haram ne su su halatta muku kuma ku bi su Allah ya halatta su haramta ko ya haramta su halatta kuma ku bi su akan haka ya ce eh kwarai muna haka ya ce to wannan ita ce bautar ai tilka ibadatu wannan ita ce bautar ai dama me ce ce bautar tauhidi ne shirka ma duk halal da haram ne shirka haram ne tauhidi fa halal ne wajibi bidiya da sunna duka halal da haram ne to kaga wannan ashe ashe ita ce bautar to kaga kenan ashe abinda ake saukarwa musulman suna karantawa kaga shi yasa ya ce mata abinda zaka fara kiran su zuwa gare shi ka kira su zuwa ga bautan Allah shi kadai wa fi riwayatin a wata riwaya yace ila an yuwahidullah ka kiraye su zuwa ga su kadaita Allah da bauta to wannan shine matakin farko to shi ma kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya aiko shi abin da ya fara kiran mutane zuwa gare shi gidan tauhidi shi sa yana daga cikin miza da ake bayyan bambance surorin makka da madina da surorin madina surorin makka da aka saukar kafin hijira da surorin madina da aka saukar bayan hijira su ne galibin surorin makka abinda suke karantarwa tauhidi da tashin kiyama tauhidi tashin kiyama surorin madina kuma a nan ne zaka ji hukunce-hukunce tunda a makka an zaburar da mutane an tsoratar da su tashin kiyama an kuma tabbatar da tauhidi a zukatansu yanzu sun karbi tauhidi sun kuma tsoraci tashin kiyama to yanzu an dawo madina ya ce to ku yi kasuwanci ba riba ku yi kasuwanci ba algushi ku yi kasuwanci ba karya ba ha'inci ba zina ba to sai kaga an bari amma ya ka zo aka fara da cewa ku yi sallah ku yi azumi ku yi kaza ba tauhidi to kaga ba za a fahimci me ake yi ba hakanan kuma dukkanin manzannin Allah idan Allah ya tura su zuwa ga mutanensu abu na farko da suke fara kiran mutane zuwa gare shi shine tauhidi duk wani manzo in Allah zai ba da kissansa za ka ji abu na farko da zai fara kiran mutane zuwa gare shi shine tauhidi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut Allah ta'ala ya ce hakika kowace al'umma mun aika mata manzo sakon manzon shine ku bauta ma Allah shi kadai ku nisanci bautan dagutu ku nisanci bautan duk wani abu wanda ba Allah ba duk wani abin bauta in ba Allah ba to ku kar ku bauta masa ku nisanci bautansa annabi nuhu shine manzon farko Allah ya aiko shi zuwa ga mutanensa inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubinun an i'budu allaha wattaquhu wa ati'un abu na farko da Allah ya fara ce ma annabi nuhu shine kare ka ga wa mutanenka ku bauta ma Allah shi kadai bautan Allah shine awwal wajibin ala kulli mukallif ala kulli mukallaf bautan Allah ita ce abu na farko kadai ta Allah da bauta shi shi kadai bauta masa shi kadai ba tare da an hada shi da kowa wajen bauta ba to kaga sai ce fa inhum ata'uka lidhalika idan suka maka biyayya suka gamsu za su bauta ma Allah shi kadai to yanzu kaga an tsallake matakin farko kenan in suka bauta ma Allah shi kadai fa a'limhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla to sai ka faɗa musu fa Allah ya wajabta musu salloli guda biyar a dukkanin dare da wuni kaga sai an fara da me sai an fara da tauhidi in sun karbi tauhidi to sai a ce ku yi sallah ma'ana in tauhidin ya tabbata a zukatansu suka yi tauhidin da gaske suka bauta ma Allah shi kadai to suka ce ku yi sallah kaga ana bi bit tadrij kenan ana farawa da taqdimul aham qabla al muhim ana farawa da mai muhimmanci gabanin mafi muhimmanci gabanin mai muhimmanci to haka nan ko karatu za a yi abinda ake so a fara karantar da mutane shine tauhidi kafin a je zuwa ga fiqhu hadisi nahwu abinda ake so a fara shine a fara karantar da mutane tauhidi ba irin na wani malamin na hau ba da ya zo ya ga wani zai faɗi da ya tashi faɗi sai ce ya rasulillah sai ce a gyara lamun ɗin nan fataha za ka mata ya rasulallah za ka ce ba ya rasulillah wato shi damuwansa shine ya ɓata wasanin nahwu ba damuwansa ya yi shirka ba ya zo faɗi ya kira sunan wani ba Allah ba wannan ba shine damuwansa ba damuwansa shine ya ɓata wasalin nahwu to kaga ba haka ake yi ba da haka sai ya ce fa inhum ada'uka lidhalika fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim idan suka maka biyayya akan haka suka gamsu za su yi sallah sun yi tauhidi sun yi sallah to ka sanar da su cewa Allah ya wajabta musu zakka ta dole wadda za a karba daga masu dukiyansu a ba matalakawansu inda aka karba din inda aka karbi zakkan a nan garin to a nan kuma za a ba matalakawan nan garin sai ce fa inhum ata'uka lidhalika idan suka yi maka biyayya akan haka suka gamsu fa iyyaka wa kara'ima amwalihim ka shaidinka da manya-manyan dukiyoyinsu karka ce ko zakka za ka karba dole sai ka zo manya-manyan dukiyoyinsu ka zo karban zakan misali zakan dabbobi ka ce lalle-lalle uwar tinken za a baka to kaga wani daga karɓi wannan uwar tinken nashi wanda ya bar musulunci wanda ya haƙura to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka shedinka da haka wattaqi da'watal mazlum annabi ya ce wa mu'az ka kiyayi addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab domin addu'ar wanda aka zalunta tsakaninta da Allah ba shamaki duk wanda aka zalunce shi in yayi addu'a ya ce Allah bi mun kadin haƙina to tsakanin addu'arsa da ubangiji ba shamaki yana yi za ta isa saboda haka karka ga cewa na aika ka kaje ka musu wa'azi ka je karantar da su addini ka je ka dinga zaluntar su ka shedinka duk wanda ya maka addu'a saboda ka zalunce shi to Allah ba zai bari ba yana yin addu'ar addu'ar za ta isa zuwa ga ubangiji akhrajahu imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi yasa wani malami yake cewa la tazliman idza ma kunta muqtadira in ka samu dama ko da ka samu dama kar kai zalunci kar ka zalunci kowa fa zulmu yuji'u uqbahu ila nadam domin zalunci ƙarshen abin da yake kai mutum zuwa gare shi shine nadama sai ce tanamu ainaka kai zaka je kai kwanta kai bacci wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wanda ka zalunta kuma yana farke yana ta surfa maka addu'a wa ainullahi lam tanami Allah kuma baya bacci kai zaka yi bacci shi wanda ka zalunce shi yana farke yana ta Allah ka bi mun kadin haƙƙina Allah kuma bai bacci walahuma an sahal bin sa'ad radiyallahu anhu Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito daga Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi Allah ya kara mishi yadda anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala yawm yawm Khaybar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi ranan da aka yi yakin Khaybar yace la u'diyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yace gobe in Allah ya kai mu zan ba da tuta a hannun wani mutum tutan yaƙi zan ba mu wani mutum wannan mutumin da zan ba shi yana son Allah da manzansa Allah da manzansa ma suna son shi yaftahu Allahu ala yadai Allah kuma zai kawo mana buɗi ta hannunsa kaga wannan ko da mu ne a yanzu aka ba da wannan siffar gobe zan ba da wani abu ma wanda yana son Allah da manzansa Allah da manzansa ma suna son sa ai ba bacci inda akwai son Allah da manzan da gaske ba bacci domin kai ka so Allah da manzo wannan karamar matsala ce amma daraja mai girma ita ce a ce Allah da manzan suna son ka domin akwai wanda yana ji a ransa yana son Allah da manzan amma bai dau hanyar son Allah da manzan ba amma a ce Allah da manzansa suna son ka to wannan kuma babban daraja ce fabatan nasu ya dukuna lailatahum ayyuhum yudaha yace sai mutane suka kwana ya dukuna ayyahuduna suka kwana a cikin darensu suna ta wato tuntuntuni suna ta tattaunawa akan wannan matsala kowa ya je gida yana ta tunani ayyuhum yudaha to wannan tutar kuma wa za a bayar ai dukanmu muna son Allah da manzo kuma mun san Allah da manzo suna son mu insha Allah to mu wa za a bayar falamma asbahu lokacin da aka wayi gari ya gadau ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam aiko sahabbai duka sai suka yi sammako a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha kowa a cikin su yana fatan a ce shi za a ba mu wannan tutar faqala aina ali ibn abi talib annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ina ali dan abi talib yake ina ali yake Allahu akbar kaga wannan kitabut tauhid ne na Muhammad bin Abdul Wahhab wanda mu ake jingina mu zuwa gare shi ana ce mana wahabiyawa a ciki gashi ya kawo wannan hadisin da ke nuna yana nuna darajar sayyidina Ali amma a haka za ka samu dan shi'an da ke kiran mu mu ahlus sunna da wahabiyawa sai ce mana wai muna gaba da sayyidina Ali wai ba mu son sayyidina Ali wai ba mu kaunan sayyidina Ali wannan kaga ƙarya ce in akwai mai kaunan sayyidina Ali bai wuce ahlus sunna ba shine cikakken mai kaunin sayyidina ali don duk wani hadisin da zaka samu ingantacce da yake bayani akan darajar sayyidina ali da sauran alul baiti ina cikin littafin alus sunna bukhari da muslim da sauran littattafai galibi su abin da yake wajen yan shi'a shine karya da shashi faɗi amma falala na gaskiya to yana cikin littafin ahlus sunna muna son sayyidina ali saboda annabi ya gaya mana cewa almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah in an zo ranar alkiyama kowa zai tashi tare da wanda yake so saboda haka muna shaida ma Allah cewa muna son sayyidina Ali muna kuma roƙon Allah ya tashe mu tare da sayyidina Ali faqila sai ya ce huwa yashtaki ainihi sai suka ce ai sayyidina Ali idonsa yana ciwo fa arsalu ilai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka aika aka kira shi fa utiya bihi fa basata fi ainihi annabi da aka zo da shi aka kawo shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a yayi tofi ya shafa masa idonsa wa da'alahu ya masa addu'a fa bara'aka allam yakun bihi waja sai ya warke yadda ka san bai taba samun wani zoki ko wani ciwo a idonsa ba fa abahu raya annabi sai ya bashi tuta wa qala sai ya ce da shi umfuz ala rislik hatta tanzila bi sahatihi annabi ya ce da shi ka tsaya a kan digadiganka har sai ka shiga cikin sasanninsu sai ka shiga cikin tantunansu sai ka shiga cikin garinsu cikin unguwanninsu ka tafi sun madu'uhum ilal islam ka kira su zuwa ga musulunci kiran su zuwa ga musulunci shine zuwa ga bautan Allah shi kadai ka ganin ma abin da ya fara gaya musu kenan wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi ka ba su labarin abin da ya wajaba a gare su na haƙƙin Allah a cikin addinin musulunci fa wallahi yace na rantse da Allah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan Allah ya shirye da mutum ɗaya ta sanadiyarka khairul laka min humrin na'am yafi maka alkhairi sama da abaka jajayen raƙuma kamar yanzu a ce maka sama da abaka manya-manyan jifa-jifai kaga wannan madu yana cin usulubin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine in zaka yi ma mutum lissafi ka yi mishi lissafin da abin da yake cikin constituency sa su yanzu a wancan lokacin ka gama kaiwa makoran mai kuɗi makoran mai kuɗi irin yadda ake cewa mahaukacin mai kuɗi to ka kai mahaukacin mai kuɗi a ce kana da jan raƙumi kana da jan raƙumi kaga mu yanzu ya ce maka kana da jifa-jifai kai kana da private jet naka jirgi naka na kanka jirage wato jirage a tara maka jirage a cika maka airport duk jirgin nan naka ne to a ce mutum ɗaya ya karɓi musulunci sanadiyar ka ya fi maka alkhairi sama da waɗancan saboda wannan mai karewa ne ma inda kun yan fado ma inda Allah baka abin da ke wajen ku na kuɗi zai kare abin da ke wajen Allah kuma shine wanzaje shine tabbatacce saboda haka wannan yana nuna mana cewa duk inda za a yi da'awa ko karantarwa to abu na farko da ake farawa da shi shine kiran mutane zuwa ga tauhidi daga wannan ita ce aya guda ɗaya da kuma hadisai guda biyu da malam ya kawo wanda za mu tsaya a kansu insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu karanta matsalolin da malam ya kawo mana a cikin babi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada inda muka yi kusakurai Allah ya yafe mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الحمد لله الحمد لله